وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا الشابي قوات الشوال جراء النبي صلى الله عليه وسلم دبدا دلي هدو da arba'in da bakwai wanda ya dace da talatin daidai ga watan uku shekara ta dubu biyu da ishirin da shidda wannan shi ne karatunmu na biyu a cikin wannan littafi mai albarka minhajul muslim littafi ko kuma yace haza wannan bayanin da ya gabata kenan wal kitabu shi littafin na al-minhaj muslim ishtamilu yana kumshe ne ala khamsati abwabin akan babubuka guda biyar yana da babi guda biyar babi na harko babi na biyu babi na uku har zuwa na biyar bi kulli babin fusulin akwai fasali-fasali da yawa masu adadi masu dama wafi kulli faslin a cikin kuma kowane fasali min fusuli babayil ibadati wal mu'amalat daga faslillika na babi guda biyu na baban wato ibadodi da kuma mu'amaloli mawadun akwai lokaci kuma suna zama kaɗan mana kaman mai littafi yana so ya nuna mana yadda littafin shi ne yake yadda ya tsara shi za mu ga babi shi ne babban kowa sa'annan ciki za mu ga gidaje shi ne fasilillika daban-daban za mu ga ɗakuna kenan to kuma cikin kowane fasali daga cikin fasalillika bibi babin ibada da mu'amala nan ne dama magana ta yawa muna ganewa ko idan ce ibada to shine tsarki da arwalla wankan janaba taimama sallah da abubuwan da suka shafi waɗannan su ake ce mai ibada mu'amala kuma shine hudda hudodi tsakanin mutane sai da saidawa aure saki jingina aro waɗannan babubukan na mu'amala wanda suka shafi galibi warkure ne musanya ne ake tsakanin mutum da mutum to cikin su malam yace waɗannan maganganun za a same su da yawa wani lokaci kuma a same su ba su da yawa zamanto ‘yan kaɗan ne. Balbabul awwal, Malam ya ce, To, babi na farko min alkitabi daga wannan littafi, filakida. Babi na farko kenan shine cikin akida yake. Akida kuma kan take gina duk wata ibada gaba ɗaya. Sai ta gyare ibada ke karɓuwa wurin Allah. Sai ka yarda da Allah shine ma da cinka ka yarda da shi za ka bauta ma sa'annan Allah zai karɓar ibadarka. Shi yasa malam ya fara da mi, ya fara da aƙida wani wajibin ala al-mukallaf tasihu imani abinda yake wajibi akan baligi wanda Allah yake rubuta mai lada ko zunubi shine gyara imanin shi shine bayanin aƙida sanin aƙida sanin Allah subhanahu wataala sanin manzon Allah da annabawan Allah da mala'iku da ranar lahira da ƙaddaran Allah subhanahu wa ta'ala. Mana dai sai mutum ya gyara gida ya fahimce ta sa'annan zai yi ibada Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi wannan ibada ta shi. Babi na farko zai magana ne a cikin a cikin aƙida saboda mahimmancin aƙida. Ba komi na aƙida ba ba ce imani da Allah. da imani da annabawan Allah da littattafan Allah da mala'ikun Allah da ranar lahira da kuma ƙaddaran Allah. Waɗannan su ake cima aƙida. duk wanda ya yarda da su yana aiki da su to yana da aqida wanda kuma bai yarda da su ba to ba ya da aqida kuma da aikin shi gaba ɗaya rusa shine wurin Allah Allah bai karba saboda Allah ta'ala ya ce a yi imani da waɗannan kuma akan su ne Allah ta'ala ya gina karban ibadodin mu gaba ɗaya da kuma ingantuwarsu to da haka malam ya fara da wato wannan babi a cikin aqida wasani babi na biyu fil adab a cikin ladubba ladubban ibadodi gaba daya da ladubba na rayuwa bayan baban aqida yau musulmi muna bukatar ladabi muna bukatar yin aiki da ladabi muna bukatar ladabi da biyayya kara zuba muke galibinmu yadda muka ga dama muke rayuwarmu kowace ibada hatta tsarkin da zaka yi akwai ladabi a cikin shi alwallar da zaka yi akwai ladabi sallah tana da ladabi duk ibadodin da Allah subhanahu wataala ya dora ma dukkan su gaba ɗaya suna da bi suna da ladabban da ya kamata a akan ainihin ladubba. Wasalisu babi na uku fil akhlaq zai magana ne a cikin akhlaq halaye. Ladabi daban hali daban. Muna ganewa ko? Halaye shine yadda lokacin da zaka mu'amalantar mutane, zaka hudda da mutane. Ya zaka hudda da mutane? Girmama mutane. kyauta alheri hakuri waɗannan su ake ce mami alaye kuma la zai magana a cikin babi na uku akan su su ma dai ba baya ba suna da muhimmanci a cikin rayuwar mu kwarai da gaske saboda mun yi sanyi da su kwarai ɗabi'u masu kyawu da halaye na gari sun yi sai kusan bacewa ma a cikin rayuwar mu to za mu ga yadda malam ya kawo su da yadda ya kamata mu rayu saboda koyi da alkur'ani koyi da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama war rabi'u babi na hudu il ibadat kamar yadda muka yi magana ibadodi sune wato tun daga tsarki wankan janaba wankan haila wankan biki alwalla da ainihin abubuwan da suka shafi su sallah azumi zakka aikin hajji da bayanansu dalla-dalla waɗannan su ake cima ibadodi wal khamis babi na biyar shi kuma fil mu'amalat zai magana ne a cikin mu'amaloli hudodi wato kamar sai da saidawa babanci na kayya auratayya saki da alamar da suka shafi aure da yadda ake yin shi da nau'ukan aure dole ana ce mai mu'amala da ainihin alamurran bashi ya musulunci ya tsara ba da bashi waɗanda na ce musu mu'amala ba da aro ba da jingina ba da haya diya ya musulunci ya tana da waɗannan abubuwan wannan shi yake ce ma al-mu'amalat waɗannan su ne babuka guda biyar waɗanda suke cikin wannan littafi wanda su ne za mu zanki karatu a kansu har mu sauke littafin insha Allah. Wa bi hadha ma la yace to da haka ne kana jami'an littafin ya zamanto ya tattaro li usuli shari'atul islamiyya ga aslin wato ka'idodin shari'a addinin musulunci. Mana ya tattaro gaba daya tunda dama shari'a musulunci ya waɗannan abubuwan. To kuma ya tattaro magana a kansu. gindin kuma ya tattaro rassa sama da kasa gaba ɗaya ko ina akwai akwai bayanin aƙida akwai bayanin ibada aƙida ita ake ce ma gindi sai gindi ya gyaru sa'an na zai shi zai yawwa zai yin amfani ga mutane zai amfani ga masu shi to su kuma sauran ibadodi su ne rassa yawa baka taba ganin inci ya fara da reshe ba sai ya fara da gindi sai gindin ya yi kwari ya yi karfi ya tabbata sa'annan ya ba da rasa kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce alam tara kaifa daraba Allahu مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة haka ne ko? Yawwa. Allah subhanahu wa ta'ala kaga ya bada misalin ice, ice yana farawa daga ƙasa ne. To haka addinin musulunci ana fara shi ne daga ƙasa. Idan ka fara gyara aƙidar ka, to addinin ka zai gyaru. Allah subhanahu wa ta'ala zai baka wato zai baka ladan ibada ka. Malai ce kuma ya inganta gare ni, an usammiyahu in kira shi da sunan minhajul muslim, sunan littafin kenan, wato tsarin rayuwar musulmi. Zai zai gaya ma yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara maka rayuwa, idan baka bi wannan tsarin mutu ka shiga uku, ka mutu ka lalace. Wa ana da ila al-akhdh bihi ya zuwa yin riko da shi wannan littafi na minhajul muslim wal amali bima fihi kuma in kira yan uwana musulmi da yin aiki da abin da yake cikin wannan littafi mai albarka ba wai shi littafin ba abin da ya kumsa shi littafin saboda yana kunshe ne da ayoyin alkur'ani mai girma da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to shi yasa malam yace ya dace da ni in kira yan wana musulmi zuwa ga riko da shi da kuma mi yin aiki da shi littafi din ka rike shi ka karanta shi sannan kuma ka yi aiki da shi domin da ba shi ilimi amfani shi yin aiki da shi ba wai a karanta ba kawai ba ya ado da shi ba ba a yi kwalliya da shi ba ilimi amfanin shi yin aiki da shi ka sani ka yi aiki وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله ورسوله والمؤمنون ويا aiki da sanan Allah ta'ala da manzon shi da mu'mine za su ga aikin saturaduna ila alimil ghaibi wa shahada wa yunabbihukum wa yunabbihukum bima kuntum ta'malun Allah ta'ala zai ba ku labarin abin da kuka aikata dama shi ilimi tsari ne kwaranga ne matattakara ce muna ganewa ku ba taba yin mata takara ba babu wurin hawacin sama kawai a yi takara a barci ko ba haka ba ana yin mata takara ne saboda mi a isa zuwa sama to shi ma ilimi haka ka taka ka taka don ka yi aiki a ilimi yana koya ma ne yadda za ka wannan yadda za ka yin tsarki yadda za ka yin wankan janaba yadda za ka yin sallah ko ba haka ba zaka in ka koya ba ka yin aiki da abin da ka karanta ya zama aikin banza ke ya zama kwaranga babu gidan sama a gabata da rana Allah ya kiyaye malam yace wa qad salaktu kuma nabi na shiga bi tawfiqillahi da datarwan Allah subhanahu wataala fi wad'ihi a cikin aje wannan littafin maslakan hasanan hanya mai kyau mana na ba hanya mai kyawu a cikin rubuta wannan littafin da tsara wannan littafin insha Allah ta'ala idan Allah subhanahu wa ta'ala ya so wa fi babil i'tiqad yace to a cikin baban aqidodi baban bayanin rike abubuwan da ya zama wajibi ka rike su ga zuciya cikin baban aqida lam akhruj yace ban hita ba an aqidati salaf bai ta daga aqidan magabata ba mana da abin da zan kawo ba cikin babin aqida to aqida ce ta magabata sahabban annabi da tabi'ai almajiran su da almajiran almajiran su haka dai magabata na kwarai wadanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi zamanin sa yace khairukum qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum mafi alherin ku sune zamani na sa'annan zamanin da ke bi ma zamani na sa'annan zamanin da ke bi ma zamani na to da abinda aka riga aka koyar a wannan lokaci da Allah subhanahu wataala da annabin shi suka yaba mutanen wannan zamanin to rike wannan abin da mutanen suka rayu da shi Allah ya yabe su to shine aqida ta kwarai shine abin kwarai to shi ake ce ma aqida ta magabata muna ganewa ko yace to ban yadda daga aqidan magabata ba saboda mi yace li ijma'il muslimina saboda musulmi sun yi ijma'i ala salamatiha a bisa kubuta ita aƙidan magabata. Domin aƙida ce babu sa ra'ayi cikinta babu sa ainihin tunanin kowa ciki. Allah ya ce ne annabi ya ce, sallallahu Alaihi wasallam. Ba ka waɗansu ka'idodi ba, ba ka wani zurfin tunani ba, wanda Allah subhanahu wa ta'ala bai ce ba, manzo Allah bai ce ba, babu shi cikin aƙidan magabata. tsantsan abin da ya tabbata cikin Qur'ani tsantsan abin da ya tabbata cikin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kare da jiya gidan magabaci ga sanan zaka ga littattafai ga sunan har rubuta tunda dadewa Imam Abu Hanifa yana da littafi wanda ya sanya mai al-fiqh al-akbar fiqh mafi girma cikin zaka ganin tsohon littafi ne tunda Abu Hanifa ya daɗe yana cikin malaman farko waɗanda suka fara rasuwa cikin ainihi magabata waɗanda suka fara rubuta littafi ba haka waɗanda suka biyo bayan shi kamar kitabul imani da muka karanta nan wurin ko kitabul imani na ibn sallam kaga cikin shi akwai mi bayani ne na aqida lafiyayya babu wasu surutai babu waɗansu ɗumumuwa ba su kiburusu ba abubuwa irin na rikitarwa a ciki bayani ne ake ma na aƙida aƙida wanda aka karɓo ta daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda sahabbai suka karɓo tabiya suka karɓo gare su to shi yasa mala yace abu saboda musulmi gaba ɗaya sun yi jima'i akan lafiyar cewa lahiyayya ce ba ta da matsala ko kaɗan me yasa saboda ta danganta ne ta dogara ne da littafin Allah da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa najati sahibiha saboda kuma musulmi sun yi jima'i akan cewa mai ita shine zai tsira zai tsira daga fitina cikin addini kuma zai tsira ranar lahira daga azabin Allah subhanahu wataala bai wannan akidan shi kare ne zai tsira saboda ya rike abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi suke akan me yasa yace li anna aqidatur rasul sallallahu alaihi wasallam domin ita aqidatus salaf ita ce aqidar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga kuma duk wanda ya rike aqida annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya kubuta kuma ya ce la insha Allah ta'ala duniya da lahira wa aqidatu ashabihi kuma ita ce aqidan sahabban shi waɗanda suka yi karatu a wurin shi waɗanda suka zauna tare da shi suka yi imani da shi kuma suka mutu akan imani da shi gaba ɗayan sahabbai ba su da wata aƙida wadda ba aƙida manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam wattabi'ina da kuma tabi'ai waɗanda suka bi su da kyautatawa kenan su ma ba su da wata aƙida banda aƙidar da suka karɓo ga malaman su sahabbai lahum wanda suka karbo gare su bin baji bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa aqidatul islam kuma ita wannan aqida ta magabata ita ce aqidar musulunci alfitriya wadda take aqida ce ta dabi'a fitratullah allati fatara an-nas alaiha la tabdila li khalqillah ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون aƙida musulunci gina aƙida ta ɗabi'a ma'ana aƙida ce wadda tana cikin jinin kowa aƙida ce wadda yan an gaya ma ba sai ka tsaya kana wani zurfin tunani ba domin aya ce ta Allah hadisai ne na manzo Allah ingantattu sabanin wasu aƙidin da za a koyar da kai su za a koyar da kai su ta yin surutai da ɗumumuwa sai ka tsaya kana nazari in aka gaya ma wata magana a cikin su amma aqidar salaf karara take kuma sauki ke gare ta saboda addinin musulunci ne wanda aka karbo kai tsaye daga littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da haka malamin cewa aqidatul islam ita ce aqidan musulunci alfitriya wadda take aqidan musulunci ta dabi'a mai kyau lafiyayyen dabi'a wadda ba a canza ta da yahudanci ba ko nasaranci ba ko kuma majusanci ba wal millatil hanifiya kuma ita ce aqidan addini mai kake na annabi ibrahim wadda Allah ya ce manzo Allah kuma wahayna ilayka an tabi' ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين sannan mun yi wayi ga zuwa gare ka ya Rasulullah muka ce maka ka ba addinin Annabi Ibrahim addinin da yake mikakke ne Annabi Ibrahim bai kasance daga cikin maguzawa arna ba allati ba'atha Allah la rusula ita akidan ita ce wadda Allah subhanahu wataala ya aiko manzanni da ita mana manzanni Allah subhanahu wataala bai aiko su da wani abu ba sai da wannan aqida din aqida shine a kare ta Allah da bauta ka bauta ba kowa sai Allah wa anzala fiha alkutuba kuma a cikin ta ne Allah subhanahu wataala ya saukar da littattafai dan su yi bayani ta wannan aqida din duk littattafan Allah da ya saukar da su ga annaba gaba ɗaya dan su yi bayani ta wannan aqida din to malam yace a cikin wannan babi na aqida yace ban yi ta daga aqidar salaf ba aqidar magabata na kwarai ba wa fi babil fiqh malam yace to kuma a cikin baban fiqh cikin baban sani kenan al ibadati wal muamalat ina ne ibadodi da mu'amaloli lam alu juhdan ban takaita kokari ba muna gane ku aslin sha'alu saboda lam ta shiga shi yasa aka sha bibi wow aka ce lam alu yawwa aslin sha'ala ya ulu ne ko lam alu jahdan wato ban takaita kokari na ba kamar da Allah ce wala ya tani ulul fadli minkum wasati an yutu lil qurba to yace lam alu jahdan wato ban takaita kokari na ba fi taharri al aswad a cikin hasashen abin da yafi dace mana na ba da kokari na sosai a wurin kirdado da hasashe da kokarin neman abin da yafi dacewa a cikin baban ibada da akida da da mu'amala wa ikhtiyari al asah yace kuma ban takaita kokari ba a wurin zabo abin da yake mafi inganci ina kokarin in samu abin da ya zama daidai kuma ina kokarin samu mi abin da ya inganci muna ganewa ko bima dawwanahu al-a'immatul a'lam game da abin da malamai jikajikai suka rubuta shi Bana cikin abin da malamai suka rubuta duk rubutun da suka yi to yana kokarin in samo wanda ya fi inganci a ciki da wanda ya fi daidai suwaye malaman jigajigai ce ka abi hanifa kama abu hanifa abu hanifa kuni ya ce ba sunan shi ba ne alkunya ce tashi sunan shi na kwarai annu'umar bin thabit kuma an haihe shi shekara ta tamanin ba ɗaya bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu shekara ta ɗari tamanin ne ba ɗaya ga hamsin ga ashirin da ɗaya saba'in da ɗaya kenan ko to shekara saba'in da ɗaya duniya na biyu wa malikin da imamu malik kuma shi malami ne na imamu malik imam malik shi sunan shi ne na zane muna ganewa ko Malik ibn Anas Malik dan Anas dan Allah ne sallallahu alaihi wa sallam shi kuma ya an haye shi shekara ta 93 bayan manzo Allah kaga tsakanin su da Abu Hanifa shekara nawa kenan wurin haihuwa ha wannan 80 ba daya shekara 14 tsakanin su yazo ya rasu shekara shi ma ta 179 80 ba daya shine mai littafin muwatta muwatta'ul imam malik shine mai wannan littafin shine wanda ake ce mai imamu daril hijra wato abin nan shugaban gidan hijira ma'ana shugaban malaman madina gaba daya kuma littafin shi na muwatta malik yana nuna ma yawan ilimin da Allah subhanahu wataala ya ba wannan bawa Allah duk daga wannan littafin ne aka yi ta aka yawan karatun da ake haka samu mazhaba haka hiddar littattafai da dama iri aka samu ishimawi duk duk sakamakon mi sakamakon motsa ne ilimin da ya zuba cikin malamai waɗanda suke almajiran shi suka zanke fitar da ilimi har suka rubuta waɗannan littattafai wa shafi'i Imam Shafi'i shi ma ba sunan shi bane. Shi ma wannan lakabi ne nashi. Shi kuma sunan ya Muhammad ibn Idris. Shi kuma an haye shi a shekarar da Abu Hanifa ya rasu. Saura kaga bai mata magana Abu Hanifa ba, ba su ma yi zamani ɗaya ba. Shi yana ta yashi kuma yana zuwa. kuma ya zo ya rasu shekara ta ɗari biyu da hudu. Haka shekara nawa duniya, hamsin da hudu kai kaɗai ya duniya. Imam Shafi shi da farko wanda ya rubuta ilimin usulul fiqh. Akwai ilimin, akwai cikin Qur'ani, akwai cikin hadisan manzo Allah, amma a ware mai littafi a rubuta shi shi ya fara. A cikin littafin shahar risala. ya fara rubutawa kuma yana da tafai da yawa yana da musnad sannan yana da littafin al'um yana da tafai da dama wa ahmada da kuma imamu ahmad imamu ahmad shi wannan sunan shi ahmad ibn hanbal rahimahumullah Allah ya masa raba shi kuma imamu ahmad an haihi shekara ta 164 bayan manzo Allah mana da sauran rayuwar imam malik aka yi shi ya zo ya rasu shekara ta 241 a shi ya yi tsawon rayuwa kwarai Allah ya masu rahama gaba daya ya ce to cikin abin da suka rubuta yana zaɓo wanda ya fi daidai kuma wanda ya fi inganci a cikin rubutun su waɗannan malamai da waɗansu su ba wai su kaɗai ba amma dai galibi da abin da za a rubuta cikin baban ibada da baban mu'amala to ainihi duk ƙoƙarinsu ne ake ɗaukawa a yaki da shi saboda sun yi kowa shahara cikin malamai magabata kuma sun yi kowa mabiya waɗanda suka rubuta littattafai sakamakon fahimtarsu min malam yujad lahu daga abin da ba a samu a ilimin usul haka ake cewa ma'anar shi kenan magana wadda kawai ma'ana ɗaya take ɗauka ba ta ɗauka akwai maganganu ayoyi ne ko hadisai ne suna ɗaukar yadda ma'ana ɗaya ko su ɗauki ma'ana biyu ko ma'ana uku to duk maganar da ta ɗauki ma'ana ɗaya kuma ba ta ɗaukar wata ko kawar ya ce ba ta nuna ba to ita ake ce ma nasi to idan ba a samu nasi ba ƙarara bayyananne ba au dalilin zahirun ko kuma ba samu wani dalili bayyananne ba shi ma dalili bayyananne ga ya bayyananne amma kuma yana ɗauka wata ma'ana sai dai ma'anar shi wadda ta bayyana ita ta fi inganci daga ma'anar shi wadda ta bai bayyana ba shi ake ce mami sahiri yawa domin suna fahimtar zahiri kawai abin da ya a yana ɗauka hiye da ma'ana ɗaya sai dai ma'anar da ke gaban ka yanzu ya yi nuna ta akan ma'anar da ba ta gaban ka sai an gwada maka ita kuna ga sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam ko kuma daga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana malam yana so ya ce ma da abinda ba samu dalili karara ba ba samu dalili zahiri ba to yana kokarin komawa zuwa ga abinda waɗannan magabata suka faɗi ma'ana kaga malami ne shi ba zai sa ra'ayin shi ba sai dai ya koma zuwa ga na gaban shi rayuwa dole ya zamanto a ce kana da na gaba kai ma biya kake haka ya kamata a cikin rayuwa ladabi da biyayya amma idan ya zamanto rayuwa ba ladabi ba biyayya kowa shine gaba kowa ya ishi kanshi to rayuwa ta shiga uku Allah kiyaye wala ya za asbahtu mala yace saboda haka ne ma na kasance la yi khalijuni ba ya cuɗanya da ni adina rai mana saboda ina koma zuwa ga manyan magabata na to ba ni da wani shakku ko ɗan yaya wala yi sawiruni aƙallu shakkin mafi ƙarancin shakku ba ya faɗo mani muna ganewa ko? arraibu shine mi shine tuhuma zargi da larabci shi yake ce marai zalikal kitabu la raiba fi wannan littafin babu tuhuma a cikin shi ashakku kuma wato shine tunanin abubuwa guda biyu ka zange tunanin abubuwa guda biyu wannan ne ko ba wannan ba ba shi yasa hankalin ka ke rabuwa wace kai shakku ba misali kai arwalla kuma sai ka koma kana ba kai arwalla ba kaga abubuwa guda biyu nayi ko ban yi ba ka raba hankalin ka gida biyu sai ka koma wurin da ka zanna ka jiwa ka ga ruwa nan tuna yaron nan ke in kuma ruwa sun bushe ba ka yi tana to kaga shi kenan kuma jikinka babu wata cewa ka yi arwalla to me ya kamata ka yi sai ka sake sai kake kokwantan iska ya hito ma daga jikinka bayan ka yi mi bayan ka yi alwalla banan manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ma a'a kakkai hukunci in ka ji karan iska ɗin to kayi ko kuma ka ji karan warinta to kayi to ba ko ɗaya to ba kai ba ke ka riga ka yi nisa a cikin shakku da kokonto ya riga ya aure ka ga ministan ka hu shakku shakku ya aure ka ka zamanto kullum kuna tare komi sai ka yi akwai mutane waɗanda suke da wannan ko kwanaki wani ya kira ne ya ce yana bara addu'a shi haka yake ya ce tsarkin shi sai minti ishirin wurin tsarki kagan mutane in magewa ta jama'a ce kaga sai bata mutane lokaci sai minti ishirin cikin magewaya kuma yi tsari ne kawai za sai ya tashi sai ji kamar ga wani nan zai zuba bare ya tsaya to yi tsari sai aka za zai tattare maka yi tsari da ka tsugun na zubowa yake ka kare shi kenan kawai sai ya tsaye cikin magewaya da koma rabi haka katanga yana jiran zuwa wani kai ba kuma in ya zo arwalla ma haka nan ya ce sai arwalla guda goma kwana goma fi anna cewa lalle man amila min almuslimin duk wanda yayi aiki daga cikin musulmi ya zal minhaj da wannan littafin wanda na sanya masa sunan minhaj sawa'un duka ɗaya ne ya yaki da shi fi babil aqida cikin baban aqida aw il fiqh ko kuma a cikin baban fiqh aw il adabi ko kuma a cikin baban ladubba wal akhlaq ko kuma a cikin baban halaye to ba shakka huwa amilun bi shari'ati Allah tabaraka wa ta'ala lalle shi mai yin aiki ne da shari'a ta Allah subhanahu wa ta'ala wa hadi nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma mai yin aiki ne da koyarwa annabin shi tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi muna ganewa ko saboda yadda ya tsara littafin fata ba wai ra'ayin shi bane yasa to shi yasa yace ba ya shakku ko kokonto ko yaya yake game da cewa duk wanda ya aiki da wannan littafin to kamar ya aiki da shari'a Allah ne ya yi aiki ne da koyarwa da karantarwa ta manzon Allah alayhi salatu wassalam wala ba sa malam yace babu laifi an ya'lama al-ikhwatu al-muslimuna ‘yan wa musulmi su sani cewa annahu yadda lamarin yake, lau shi'itu da na ga dama, bi iznillahi tabaraka wa ta'ala da iznin Allah subhanahu wa ta'ala, ladawwantu da na rubuta almasa'il alfiqhiyya mas'aloli na fiqh mas'alolin da suka shafi ibada ya minhaj a cikin wannan littafi na wani minhajul muslim da na ga dama da na rubuta shi ala mazhabi imamin khas a bisa mazhaba ta wani limami malami imamu malik ce da na ga dama to da minaji din nan duk baban ibada gaba da yin nazo to maganan mazhabin malikiya kawai za ta faɗi haka babul mu'amalat nan bayan nazo me za na faɗi mazhabin malikiya da na ga akan mazhabin malikiya ga littattafai ga motsa nan ga mudawwana nan ga risala nan ga askari nan ga muktasar nan ga ishmawi ga azari ga izziya ko ba haka ba duka su nan kuma ga sharhi kansu ga aqrabul masalik nan ga duka littattafai nan waɗanda suka shafi mazhabin malikiya kawai sai ka ɗauko su su kadai ka zan kibin abinda in ka zo gaba mai sai ka ɗauko nasu ka rubuta kawai yace da ya so da ya haka walakin wala kuntu bidhalika yace kuma da na kasance da haka arahtu nafsi na hutar da kaina wala kuntu bidhalika da da haka na kasance arahtu nafsi na hutar da kaina daga mi min ana'i daga shan wahala ta muraja'at komawa ga dibawa ga almasabir littattafai almutaaddida waɗanda suka masu yawa Kuna ganewa ko? Idan mutum ya zo wannan littafin, yanzu da za ka je ka bincika, daga irin littattafan da mai shi ya yi diba ya rubuta maka shi, sai ka rike bakinka. Gadi mai kai kawai zannawa ya kawai ta rubuta, bai rubutawa sai ya koma ga littattafai daban-daban. doko na wannan abin da wannan ya ce doko na wannan sai ka ga mutum ya rubuta littafi ya koma zuwa ga akalla littattafan da ya je ya diba kuma duk suna nan maganganun suna nan ciki ba tare da ya waɗi ba sun kai littafi hamsin wannan kaɗan daga ciki ne ibn kathir wani malami da ya aiki kan kan tafsirin shi ya ce ibn kasir ya yi amfani da littattafai fa ba yau ba fa ibn kasir yana da wajen shekara 700 ba ya duniya amma littattafan da ya amfani da su sun kaujen littafi 240 da wani abu shi ba tare da ya gaya maka ba haka da yake kwasuwa yana ba malamai kuma sai zo su ya rubuta littafi har littafi 200 da wani abu tafsirin ƙur'ani to yace shi ma da ya ga dama da ya yi hakan da ya hutar da kanshi ba sai ya koma shan wahalar diban littattafai masu adadi masu yawa ba kawai ya doki littattafai ka doki littattafai malikiya guda goma sai shi ka kawai sai ka rubuta duk babin abin da ya shafi ibada da mu'amala duk sun yi bayani ya isa amma ya ce ya wuce nan wurin ba haka yi ba wa tasfir aqwalil mukhtalifa da kuma inganta maganganu waɗanda suke masu sabani yace duk da sai tsaya cikin mi cikin mazhaba guda kawai wal ara'il mutabayyina al mutabayina yace sa'annan kuma da ra'ayika waɗanda suke mabambanta shi ma da ya so da haka za a yi kawai sai tsaya cikin mazhaba guda ɗaya ahyanan waɗansu lokuta wal mutafiqati ukhra da kuma waɗanda suka yi daidai da juna a waɗansu lokuta. Alimin su ne malamai, inda fi zalika la'ayatin lil alimin malamai kenan masana, in ka ce al'alami da kuma duniya kenan talikai, da kayi malamin kasara riwayar warshi shine inna fi zalika la ayatin lil alamina habsu kuma yace lil alimina to mala yace ladal alimina a wurin malamai masana sananna abu ne lakin sai dai mala yace ragbatil muliha kwadayi na mai tsanani bi jami'i salihina cikin tattara bayan Allah na kwarai mene kuwanin musulmi da daga ƴan uwanmu musulmi fi tariqin wahidin a hanya guda daya tatakattalu fihi quwahum alalle karfin su zai ƙara ƙarfi zai haduwa wuri guda daya shine tatakattal wa tattahidu afkar kanin su kuma ya zamanto shi ma guda ɗaya ne shine kwadaina wa tatalaqa arwahuhum sannan kuma rayukan su su ma su yi mi Ai, ana wannan zayi malam kuna ta kawo mana ruwan zayi. Hau. Nan sharaf nake da zuwa. Wata talaka arwahu. Sa'annan kuma rayukansu su gamu. Ma'ana ce guri na so nake musulmi su yi kai. Tunanin musulmi ya zamanto ɗaya. samu mai a samu haɗuwar kai. Dama don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da addini don mu haɗu ba don mu rabu ba. Ko bai kamata fahimta ta raba mu ba. Ba abin da ke raba mu sai son zuciya. Son zuciya shi ne ke raba kan musulmi. Domin musulmin ba kowa ke son ba kowa ke da gurin addini ya ci gaba ba ko galibi kowa abin da yake tunani shi ne mi shi ya ci gaba tunanin shi ya ci gaba addini Allah ya kiyaye wannan tunanin banza ne yanzu wani saboda bukatar shi wallahi ya da addini ya fadi in dai bukatar shi ba za ta biya wato addinin ma ya tsaya Wala ka shi a wurin shi tunanin shi in dai harkokin shi na addinin shi suna tsaya daidai ko da addinin ba daidai yake ba to daidai ne shi ya ɗauka kamar shi ne ma'allan kamar shi ne mai addini wannan kuskure ne kamata ya ka ɗauki addinin musulunci shi ne gabanka shi ne manufarka ba wai kanka ba ba ka da wata manufa wadda ba addini Allah ya kiyaye wata ta jawo bu a waƙifuhum sa'annan kuma rikonsu da zafin kishinsu ga addini shi ma ya amsa ma juna saboda haka na rubuta wannan littafin wata tafa'alu a hasisuhum sa'annan kuma abubuwan da suke ji ga ransu wa mashairuhum da kuma abubuwan da suke ji duk dai ma'anar su guda daya su ma su zangi mi zangi tarayya da juna muke so mu ga addinin mu ya ci gaba ya haɓaka ya samu ɗaukaka ba wai kanmu ba ba mu zo mai ta jan yana duba saboda kanmu ba a mu yi ta yi saboda addinin musulunci kaga muna farin ciki addinin musulunci in kaga muna farin ciki addinin aka cuta ba mu ba wannan shine wajibin musulmi yace to guri na kenan a cikin rubuta wannan littafin hiya allati ja'alatni ita ce wadda ta sanya ni arkabu hadal markaba ina hawan wannan abin hawan as-sa'ba wanda yake da wahala hawa wa tahammalu kuma shi yasa ni ina daukan hadal ana al-akbar wannan wahala wadda take mafi girma walhamdulillah yace amma na gode ma Allah ala nailil murad abusacin magurina wa bulughil qasdi da kuma kaiwa ga manufata. Ta gode ma Allah da ya bada ikon haka. Aza ya ce wannan bayanin kenan, wa inni lalle ni, la ashku ila rabbi azza wa jalla lalle ina kai kukana zuwa ga Allah mahalicina. Kulla abdin dukkan bawa, mana ina kai ƙaran duk wani bawa wurin Allah. ya kula wanda yake cewa inni lalle ni fi sani'i hada a cikin wannan aikin nau da dai kad ahdathu hadatha shar'i lalle na kawo shar'i mana da wanda zai kalli littafi na ya zarge ni ko ya zage ni ko ya ce na yi ba daidai ba yace to yana kai ƙarar wurin Allah idan Allah ya sani da manufa mai kyau ne aw ataitu bi madhhabin kaji ba cewa Allah ci ne ba ana ta yace ne na kai shi wurin Allah ana Allah sai mai in ya dace abin da ya shike nan bai dace ba kuma Allah mai abin da ya dace kaji malamai aw ataitu bi madhhabin ko kuma duk wani bawa da zai cewa na zo da wata masaba da auci daga wannan hanya da na kira mutane zuwa gare ta to shi ma ina kai karin shi wurin Allah subhanahu wataala ban kai karin shi wurin kowa ba kaji ba sai na kai kara ko abin nan ba wurin shari'a ba ko sai na kai kara wurin gwamnati ba a na kai shi kara wurin babbar kotu ita ce kotun Allah ya isa ta gaskiya eh mana kotun Allah ya ce Allah ya isa ba wai Allah ya isa na ba haushi ba a Allah ya sashe ne alaysa Allahu bikafin abda ya ayu annabi hasbukallah Allah ya isa ba zaki bane ba haushi ya mira shi zaki saboda hikima ba haushi to ce duk wani bawa da zai kokarin kaunar da mutane daga wannan hanya wanda na kira mutane zuwa gare ta to shi ma ina kai karin shaurin Allah walminajin ladhi wadatu da duk wani bawa da zai kaudar da mutane daga manhaji ta barki wanda na dora laysa inni lalle ni wallahi wallazi la ilaha ghairu yace na rantse da Allah wanda babu abin bauta wanda ba shi ba lam akhruj an qasdin yace ban hita da gangan ba aw ghairi qasdin ko kuma ban yi taba da gangan ba fi ma a'lamu cikin abin da na sani a cikin ilimi na an kitabillahi ban yi ta daga littafin Allah duk abin da na faɗa yana cikin littafin Allah wa sunnati nabi kuma da abin da na faɗa yana cikin sunna ta annabin shi sallallahu alaihi wa sallam kada hadarin tsuwa malami ya rantsi da Allah da abin da ke cikin littafin nan nashi ko da gangan ko ba da gangan ba bai hita daga littafin Allah ko sunan manzo Allah ba muna ganewa ko wala ma ra'awa imatul islam kuma yace ban hita daga abinda malaman musulunci suka gani ba cikin ilimin da Allah ya ba su ban hita ba wa amilu bihi kuma suka yaki da shi ba ban hita daga abinda suka yaki da shi ba واتبعهم في ذلك ملايين المسلمين كما دبن دبات مسلمي suka bi su a cikin wannan malayin jam'un miliyon kenan miliyon da larabci ma miliyon ake cewa miliyon Allah ba mu miliyon miliyon ta bi talala ko ta bi malayini kuma jam'i ne malayini miliyoyi ke miliyoyi ba iyaka to miliyoyin musulmi sun bi waɗannan magabata a cikin abin da suka gani cikin addinin musulunci kuma wannan abin da suka gani mutane suka bi su masu yawa ya ce ban hita da gare shi ba kuna ganewa ko lam akhruj ya ce ban hita ba ƙi da sha'ara daidai da wato gashi fi zalika a abadan har abada daidai da girman gashi dai na mutum ma'ana gashi ya kaga baya da wani tsawo in ma yana da tsawo na wasu mutane tsawon shi da ya kasan daga nan bai kai wata so ce daidai da irin wannan takin ko kuma tsawon gashi daidai da tsawon gashi ban yi daga abin da yake cikin littafin Allah ko sunnan manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallama ko kuma abinda magabata suka gani ba muna gane ko kida shine daidai da daidai da shi yake cewa kida da kuma lalle shi la tasdali babu wata manuwa gare ni siwal jam'i banda tattarawa ba da furqati bayan rabuwa wanda nake so in tattara mutane bayan rabuwarsu makaga wannan manufa ce mai kyau Allah ta'ala ya ce wa tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarru wai riko da igiya Allah gaba ɗaya ku kakkura rabu kakkuwa ce saboda ka da abin da za ka yi kowa zai za ka yi za ka haɗa mutane wuri guda ɗaya ba wanda za ka raba mutane ba kuma duk lokacin da kowa zai za ka yi ka gaya ma mutane abin da hankalinsu zai ya ɗauka ba abin da ya kare hankalinsu domin in kai ka sani waɗanda ke gaban ka nan ba abin da suka sai wataƙila cikin su ba wanda ya taɓa zuwa makaranta kuma ka ɗauko gunduma gunduman matsaloli ka zanki gaya musu wanda kai ma ba mamaki ma wani littafi ne ka je ka ɗan diba ka gani su ran nan ka san su kuma ka zo ka ce za ka waje da su kai ma ka bari su ne na cikin zuciyarka wani da zauna haka abin da ake so kullum za ka gaya ma mutane magana to ka gaya musu magana da za su iya ɗauka su fahimce ta su riƙe ta ko ba za ta zama to tuna gare su ba wa taqribil wusuli yace ba ni da wata manufa banda kawai gurguso kaiwa ba da tuli tariq bayan tsawon hanya ma'ana abin da nake so hanya mai tsawo da ita mutane suke bi su fahimci addini ne kuma sai ya gajarta musu ita muna ganewa ko Allahumma yace to ya Allah ya waliyal mu'minina ya Allah majibincin masu imani Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur Allah ta'ala shi ne majibancin masu imani ya ce, Ya Allah majibancin masu imani, wa mutawalliyar salihin, ya Allah wanda yake jibantan al'amuran bayan Allah na kwarai, iji al'amari yaza, Allah ka sanya aiki na dinnan da na rubuta wannan littafi filmin haji a cikin wannan littafin, amalan sahihan maqbulan Allah ka sanya shi aiki ne ingantacce kuma karbabbe wa sa'ayi Allah ka sanya aiki na fihi a cikin shi sa'ayan mardiyan mashkura aiki ne yardadde kuma abin ba da lada da godiya gare shi amin wa babihi kuma Allah ka ambanar da bayan ka da shi Allahumma ya Allah man akhadha bihi duk wanda ya riko da shi Allah ka amfane shi da shi wa amila bima fihi duk wanda ya aiki da abin da ke cikin shi Allah ka amfane shi da shi wa anqidh bihi ya rabbi ya Allah subhanahu wataala ka kubutar da shi man ta duk wanda ka so min ibadika daga cikin bayinka alhayara bayinka waɗanda suke imautacci gigitacce waɗanda suka batan kai ba su gane gaskiya ba Allah ka tsamo su almutaraddide da waɗanda suke ta kai da kawo tsakanin ƙarya da gaskiya Allah ka ganar da su gaskiya su tsaya wani wajibi Allah da wannan littafi ka shiryar da min ibadika daga cikin bayinka man ra'aitahu wanda ka gane shi ahlan ya cancanta li hidayatika ga shiryarka domin Allah yana shiryar da wanda ya dace da shirya wanda bai dace ba Allah bai bashi innaka lalle kai Allah wahdaka kai kadai ne alqadiru ala zalika mai iko akan haka bayan Allah babu wanda yake da iko akan shiryar da wani wa sallallahumma kuma Allah ka kara dadin jila ala sayyidina akan shugabanmu Muhammad annabi Muhammad shugaban halittar ka gaba daya shi wa sahbihi da kuma sahabbai shi wa sallim kuma Allah ta'ala ka kara wato amintar da shi da iyalan shi da sahabban shi wannan ita ce shimfiɗa ta littafi ta farko malam ya ce almadinatul munawwara an rubuta ta a garin madina gari mai haske wato 21 ga watan biyu shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da taba. Yau muna da arba'in da bakwai. Sha shida ga arba'in da bakwai nawa kenan. Ga arba'in da bakwai ga sha shida nawa za a samu. Sittin da uku yau littafi shekarar sittin da uku da rubutawa. ranar ya rubuta mil nafsan swasantikat na sannan akwai akwai akwai wadin littafin wanda daidai da shekarun yake wa littafin lokacin na karbuta shi ke shekara ta 1964 al-muallif marubucin littafi shine abubakar jabirul jazairi shine jabir al-jazairi wannan bawan Allah yana littattafai da dama yana da tafsirin Qur'ani wanda ya sanya mu suna Aisarut Tafasir akwai shi ko ina duk ko yanzu kake so sai ka je ka sai shi wurin masu sai da littattafai bai da wahala samu malage malam Shayab Ladan har yarsu da shi yake tafsirin Qur'ani Allah ya mai cikawa kowane lokaci tafsirin da yake bakin tasha da tafsirin wannan malamin yake sa'annan kuma yana da yana da littattafai dai da dama yana da nida'atul rahman fil qur'anil karim kiraye kirayen Allah ya ya ya da Allah yake cikin qur'ani ya tsamuke sai masa littafi ya masa wannan ya din ya mata sharhi kuma littafi ne kamar girman wannan sa'annan yana da littafin ya ce kaga masoyi na in dai kai masoyi ne to ga masoyi manzo Allah ba ka da masoyi kamar manzo Allah sunan littafin ke ina da tafai masu daraja masu kyawu da dama suna da yawa sun fi guda ishe Allah ya kunshe mashi gafara abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada kuskure kuma Allah ka yabe mana Allah ka samu gyara Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah wannan karatu da muka zo karo da bi Allah ka ƙara sanya mashi albarka kuma Allah ka samu rike daga mu ƙara karuwa mu ƙara fahimta mu kare rike abin da muke karantawa mai aiki da abin da muke karantawa ya amfani mu duniyar mu da lahirar mu Allah ka shahi mana hawaye Allah wannan tsadan mai da muke fama da ita Allah kawo mana saukin ta Allah ma kawo mana karshen ta ya Allah Allah ka dauke mana ita ya Allah Allah ka wadata mu da mai ya Allah Allah ka sabon fetur dinnan ya arha ya Allah ya sauki ya Allah kowa ya bar kuka da shi kowa bari dogon layi ya Allah Allah ka sauƙaƙa mana shi ya Allah Allah ka wadata garin da kasan mu gaba ɗaya ma ya Allah ka kasashe makwabta da shi ya Allah domin ya zama to wani bangare ne na rayuwa, ba mu iya rayuwa ba da shi ba Allah ta'ala ka sauƙaƙe mana shi ya Allah Allah ka mana saukin tsadar rayuwar da muke fama da ita ya Allah da wanda ya tsanani ya Allah Allah kai ka jarrabe mu da shi ya Allah ka dauke mana shi ya Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci ya Allah Allah ka ruba mu da asiri duniya da lahira Allah ka ji kan iyayenmu a cikin kakanninmu da kakannin kakanninmu ya Allah da yan uwanmu da yan uwan yan uwanmu ya Allah da abunnanmu da abunnan yan uwanmu ya Allah da kannanmu da magajiyanmu ya Allah da dangi gaba da Allah ka musu gafara Allah ka sa su huta wani bawan Allah daga cikin ma'aikatan wannan kamfani na Allah Nasir Allah mai cikawa da la'asar ake jana'izan Allah ya kai wanda Allah ya ba iko sai ya halatta Allah ya karshe mai gafara Allah sa ya huta Allah sa aljanna ce makomashi Allah subhanahu wataala ya albarkaci bayan shi Allah ka ba kasashen mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka raba mu da fitina ya Allah Allah ka raba mu Allah ka shirya mana su ya Allah shugabannin mu Allah ka kara musu rikon gaskiya da amana ya Allah ka kara musu adalci ya Allah ka kara musu tausayin talakawa ya Allah jami'an tsaron mu da suke Allah ka kare su ya Allah Allah ka kare su ka kare talakawa ya Allah waɗanda suke karewa ma Allah ka kare su ya Allah kuma Allah ka kare su daga sharri yan bindiga da yan ta'adda ya Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين